الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس بيرغ وترجب hijira 1447 wanda ya dace da 25 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shi gaba da karatu na tazyinul waraqat na shekhu abdullahi ibn fodiye rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na 12 idan ba manta ba muna nan inda malam yake bayani game da wato ziyarar da ya kai da shi da wato bayan sun kai ziyara da shi da shekhu usmanu zuwa ga wasu daga cikin manyan malamai nasu guda biyu akwai malam jibril dan umar akwai kuma muhammad ibn raji to shine bayan ya yi bayani cewa a lokacin da suka je wajen shi malam jibril to daga ƙarshe shi a shehu usmanu sai ya dawo ya baro shi a can to shi ma dai daga bisani ya dawo ko da ya dawo gida a tsagyal sai ya samu labarin cewa a shehu usmanu ya shirya tafiya zuwa ga wancan babban malami nasu na hadisi muhammad ibn raji domin karatun sahihul bukhari ya ce nan take ban yi wata-wata ba sai na bi shi ni ma na je na saurari wannan karatun kuma hakan ya faru a shekara 1201 to shi ne ce walan ma ƙauya azumi lokacin da ƙarfin niyyata ya yi ƙarfi al'azumu shi ne ƙarfin niyya ƙarfin azama washtaddashi yaƙi tsananin begena ya ko begena ya tsananta ila shaikhi zuwa ga babban malamin nan jibrila da ake kira malam jibrilu wato na zamo ina mai tsananin shauƙi zuwa gare shi sakamakon abin da muka samu a wurinsa na ilimi da tarbiyya ya ce wato ya ji kamar dai yana son dai ya sake komawa wa ƙadisa mai ito to yana nan kan haka kuma haƙiƙa sai na ji labari annahun taƙala min maudu'ihi ƙode ko ƙwade ya ciranta daga bagiransa ƙwade ya bar wurin wahalla alal wadi sai ya ƙara ba gaba ya sauka akan wani rafi almusamma abin ambato shi wannan rafin maji sunan wurin kenan to wannan wuri da ake kira maji bi fathil mimi akan yi wa mimin fataha wa kasril jimi a yi wa jimun kasara almukhaffafati kuma jimun din na a yi mata takfifi maji ba maji ba ba za a yi mata shadda ba maji eh shi ma dai can ne cikin nijar an ce a yanzu ana kiran wurin majiya eh ba a kira ne maji a yanzu majiya ake kiransa to kaga an canza mai suna kenan hmm? to lokacin da labari ya zo min cewa ya koma wannan wurin an sha'atu ilaihi ƙasidati sai na ƙera ƙasidata ilaihi mai saduwa zuwa gare shi aljimiyata wadda ake danganawa ga harafin jimin ana kiranta da aljimiya saboda rawi na kowane baiti yana karewa da jimin arrawiyu inda al'arudiyina shine huwal harful akhiru allazi tunsabu ilaihi alqasida harafi na ƙarshe da za a jingina ƙasida zuwa gare shi da shi ake kira rawiyi to idan ya zamo ka yi amfani ko mawaƙi ya yi amfani da wannan harafin a ƙarshen kowane baiti to shine sai a kira wannan ƙasida da aljimiya amma in ya za an samu ikhtilafin rawiyi to ba za a kira ta da wannan ba za a jingina ta ga wannan harafin ba kamar yadda dai za mu gani allati madahatuhu wadda na yabe shi biha da ita huwa wa a'wanuhu huwa wa a'wanahu sai ya zama adafi kenan akan madahatuhu hu dinga huwa shi wa a'wanahu da kuma mataimaka gare shi yana nufin almajiransa fiddini amma mataimakan nan fa a cikin addini kamar wa ka sheikhul islami usmana kamar ɗan uwana sheikhul islami wato malamin musulunci duk malamin da ya yi wa musulunci hidima ya zama musulunci ba zai wofinta daga hidimarsa ba ila yawmil qiyama to shi ake kira sheikhul islami eh wanda har koyaushe zaka ga asar nashi kan taimakon da ya yi ma musulunci eh to kaga a sheku usmanu ya samu wannan mukamin saboda ya yi jihadi a ƙasan nan mafi yawan mutanen ƙasan nan ya musuluntar da su yawwa ya yi da'awa maɓarnata da dama su ma sun tuba kamar mutanen zamfara kamar yadda mala ya ba mu labari da sauransu haka kuma ya yi rubuce-rubuce wanda ana na ba a gushe ba ana amfanuwa da su eh to kaga ya cancanta da a kira shi da shekul islam wanda in an ambace shi a musulunci to musulunci ba zai ji kunya ba sai dai ya ƙara alfahari da samun ɗaukaka eh amma mutum ko malami ne in ya zan cutar da musulunci ba a kira ne da shekul islami eh saboda musulunci ba ya alfahari da shi wal mustafa hakanan da kuma mataimakin shi na biyu malam mustafa ibn alhaji ko kuma ibn alhaji zai zama badal ga al-mustafa ibn alhaji shi al-mustafa din nan dan alhaju e an ce ɗa ne ga amin su su a sheku usmanu shi wannan malam mustapha ba wancan wani mustapha ba an gani wannan ɗan amin su ne kuma yana daga cikin malaman a sheku abdullahi a sheku abdullahi ya yi karatu gare shi kuma ɗalibi ne ga shi malam jibrilu shi ma eh kwarai da gaske sai ce walhirabri walfirabri da kuma malan alhirabri eh wanda bahaushe ke kira hilauri eh daga ga haka yanzu sun kamar da suna hilauri eh to alfirabri yake eh shi ma an ce ɗa ne ga ammin su a sheku abdullahi wasu kuma sun ce ɗan halassa ne kuma da ne ga halarsu wato uwar mahaifiyarsu eh wasu kuma suka ce a ɗa ne ga ɗan uwan mahaifinsu kamar shi al-mustafa da aka ambata eh kuma shi ma malami ne ga sheku abdullahi a sheku abdullahi ya yi karatu gare shi shi malam alhiraburi alfiraburi to kusan duka a sheku abdullahi ya yabe su wagairihim da wasunsu da dama sai ce wa katabtu ha to wannan ƙasida ɗin aljimiyya sai na rubuta ta wa ausaltuha na sadar da ita ilaihi zuwa gare shi fa ha shi malam jibril ke tunda shine malamin nasu gaba daya to shine umda a cikin kasida din to da ya rubuta takardan sai ya aika zuwa gare shi a kasida da aka yabi malam fa'akazaha ƙasidan na zuwa ko sai malam jibrilu ya riƙe ƙasida ɗin wata ammalaha ya lura da abin da ke cikinta don ƙasida ko malami kake sai ka yi ta'ammuli saboda shehu abdullahi allah ya masa taufiki sosai a cikin ƙasidar ya yi baje kolin larabci wanda in ba ba ka kai lugawi sosai ba to wasu kalmomin ba za ka iya fahimta su ba sai ka koma alkawamis ka yi bincike to banda kuma abin nan sana'a al'adabiyya da ya amfani da ita kamar yadda dai za mu gani to da ya karanta ta shi malam jibril wa hamidallaha alaiha sai ya gode ma Allah ce cikin ɗalibai ne akwai wanda ƙarfin iliminsa ya kai ga irin wannan ƙasida shi wannan ba abin wasa ba ne abin a yi alfahari ne kuma a gode ma Allah ya ji daɗi summa da aliya summa da aliya sannan sai min kyakkyawar addu'a bida a watin da wata irin addu'a la'an saha ba zan taɓa mantawa da ita ba addu'ar ita ce wa ƙala shi malam jibrilu ya ce allahumman sur dinaka allah ka taimaki addininka wansur manyan suru dinaka ka taimaki wanda yake taimakon addininka to ka ji addu'ar da ya yi wa shehu abdullahi ya ce to ba zan ta umanta da wannan addu'a ba eh wa tilkal qasidatu hiya kuma wannan kasida ita ce gata aljimiya kusan tana daga cikin kasidu wanda malamai suke ta wasiya cewa yana da kyau ɗalibi ya haddace ta ya yi ta'ammulin ma'anoninta kamar yadda shi ma malam jibrilu ya yi ta'ammalin ma'anoninta eh so insha Allah za ta baka guzuri mai ɗimbin yawa na luga eh in ma koyon adabi kake yi to za ta buɗe ma hanya baiti 64 ne ba ta da yawa su kaga ko kullum ka haddace baiti ɗaya ka kwana 64 wata biyu da da 'yan kwanaki kaɗan ka haddace kullum ka haddace baiti ɗaya kuma ai yana yiwa ko ka gani so ka gani so can da gaskiya malamai suna wasiya ana haddace ta kwarai da gaske ha allo ake rubuta ta a makarantu ana tilawan ta da kasan ana tilawan bakara amma yanzu da yawa ɗalibai ba su santa ba tunda ba ba ilimin ake da gaske ba kawai hayaniya ake yi da shashanci Allah ya taimake mu a wani asamin za a kowa ya ba kansa kowa ya ba kansa asamin tunda ai dukkan ku mukallafu ne ne ai ba ba ga ba garwa galla shi mukallafi irshadi yake bukata ba sai an masa bulala ko dan ana ba da asamin to kaga dole ana bulala kuma a dole sai an sai bulala eh sai in kuma za a yi wannan gaga ba matsala a kar makalla sai ka so muna bulala eh to kaga kenan kowa ya ba kansa yahi kowa ya ba kansa ya fi sauki sai Allah ya taimaka to a sheku abdullahi rahimahullah ya yi amfani da baharul kamil mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun har so shida to kusan shi ne wazani da ya yi amfani da shi kuma a ƙasida ya tasirantu da wato alƙasidatu daliya ta al-yusi rahimahullah a wasu wuraren ya ɗan tasirantu da shi wasu wuraren kuma ya ɗan tasirantu da waƙoƙin su imru'ul ƙaisi su annabiga su an tara da sauransu to ƙasida ce dai jami'a ta tara abubuwa da yawa kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi ya sa masa a mizani mu kuma Allah ya ba mu ikon karantawa to a sheku abdullahi yake cewa ujina hawa abuwa jil ahibbati min maji wa sharab min al'anshaji ma azzibiji سجد دموع على منازلهم بها واشف, الجن واشف الجنان من الهموم الدمج كف عندها سلما بها فعسى تجب با تجب حو جاء أو لو جاء تردي من شجي وإذا مررت مرت حي حيهم وانشر عليهم لؤلؤي وزبردجي كم لي أخم بعبعته فيهم وكم خلصاء لم أك بينهم بمزلج ومدارس أضنا بحب شهودها فيها نجاه حوائج المتحوج متحوج إيه فيها نجاح حوائج المتحوج وجحاجح علماء يهلب رفدهم كل كبهر في الأطى متموج ولهم ككان ومبتدى في جارهم عمل لغيرهم كلم أو في يجي ولربما عملوا كما من ولربما عملوا كما من كف من يعدو وتقوية الضعيف الملتجي لا من نور ba muntaji ba to masu muntaji sai su gyara ya'adu wa taqwiyati da'ifil multaji ومواطن أشجال فقد روابها ليست سخارج في هواء سجسج ومن كبيتي قوم أي بيمو تسعانا تما ليتي أج ككركتا نهوى ita wannan kasida ya buɗe ta da wani tsari na waƙe abinda ake kira da zikiru atlalil ahibbati wal wuqufu bi manazilihim wasairu ilaiha shine idan zaka yabi mutum ko wasu mutane to sai ka fara yabon wurarensu a makin na inda suke rayuwa duwatsun wurin da rafukan wurin da ginoni da yanayin da yadda inda suke rayuwa to shi suke kira da zikirul atlali gane yawa shimfiɗa ce kamin aje ga attakhallus attakhallus shine makasudul qasida shine yabon wanda za a yaba kai tsaye to ya fara da wannan to sai fara yabon shi wancan garin da aka ce malam jibril ya koma maji da kuma maratta inda aka haifi a sheku usmanu to su ya fara yabo sai ce ujka karkata na hawa ɓangaren ko jihar adwajil ahibbati rafukan masoya adwaju jam'i ne na dauju adauju shine rafi karkatacce wanda ya dan karkata haka to shi ake kira da adauju to shine sai masa jam'u ƙilla sai ce adwaji eh karkatattun rafuka kenan na al'ahibbatin masoya gare ni to a ina waɗannan rafuka suke sai ce min maji suna can inda ake kira maji inda malami na yake rayuwa eh to wurin an ce akwai rafuka a garin balma wasu ma sun ce ma sunan rafin ne shi maji din eh to sai aka samu garin eh sunan rafin to akwai ruwa wurin nan ba rafuka ɗaya na ba sai ya ce washarab ka sha ma'azzaibiji ruwa na farin girgije shi ne azzaibiji as-sahabul abiyab girgije wanda yake fari wanda yana nuna alamun ruwa kenan to ka sha ruwansa min al'anshaji daga magudanayyan ruwa shi kuma al'anshaju jam'i ne na annashju annashju a luga shi ne majaral ma'i inda ruwa ke gudana da shi ma shi ne masa jam'u ƙilla sai ce minal anshaji minal anshaji daga magudanayyan ruwa ma'ana wai in ka je to ka sha ruwa waɗanda suke fari ƙal kai ka ce ruwan girgije ne girgijin ma wanda yake fari daga inda su ruwan suke gudana daga waɗancan rafuka ɗin karkatattu to duk wannan sifa ce na shi wannan wurin da ake kira maji sannan ya ce bayan ka sha ruwa ka ƙoshi to sujja eh bi fathil jim sujjaddu mu'a sai ka yi kuka ko kukan farin ciki dama ya an ƙoshi in yaro ya ƙoshi ba sai kuka ba to sujjar dumu'a ka zubar da hawaye alama na zilihim a kan masaukayyansu biha wato wannan hawayen ka zubar da su a nan wannan wuraren nasu kuma yana ɗaukar ka yi kuka na damuwa kan gani na rabuwa da su misali tunda wannan tafiya ce ta ma'anawiya an gane ko asafarun ne ma'anawi asafarun ma'anawi ne tafiya ce ta ta khayal eh to zai iya yiwa kukan za ka yi shi dai sakamakon cewa baka samu haduwa da su waɗannan mutanen ko saduwa da wannan wurin ba washfi ka warkar da aljana na zuciya aljanana bi fathil jim gona ita kuma akan kira ta alijinanu an gane sai a yi majimin kasara to washfi ka warkar da aljanana zuciya minal humumi jam'u hammin daga damuwoyi addummuji masu shiga cikin zuciya addummuji daga damajani da majar shai'u shine wani abu ya zo ya haɗe da wani abu sai a kasa tantance ma wato abubuwan ba ɗaya ba ne daban-daban ne to ƙif ka tsaya inda hagun waɗannan masaukan sal ka yi tambaya man ha ka tambayi waɗanda ke rayuwa wannan wurin shi maji ka ce wai ya halin waɗannan mutanen suke to in ka je ga masaukayyan nasu to sai ka tambayi man biha suwa yake rayuwa a wannan wuri to in ka tambayi almanazilu din fa'asa mai yiwuwa watakila ba tabbas eh tujib za ta amsa maka su masaukayyan kenan hauja'a da magana marar daɗi aulauja'a ko magana mai daɗi ma'ana zai iya yiwa ka samu amsa mai kyau yana iya yiwa ka samu mummuna amsa hauja'a shine duk abin da bai da daɗin ji hauja'a na farkon to shi laraba ke kira da hauja'a lauja'a kuma abin da yake da daɗin ji eh to mai yiwa ka ji abin da zai ɓata mare hauja'a kenan mai yiwa kuma ka ji abin da zai daɗaɗa maka rai to turdi ita wadda za ta faranta maka rai in ka yi sa'a da ita turdi za ta yardar da kai ko za ta yardar da man shuji wanda yake an jarrabe shi da bakin ciki mana koda yana da damuwa to amsar da za su ba shi inda mai kyau ce to za ta yardar da shi za ta yaye masa wannan damuwar wa iza mararta maratta wannan ra'un ta biyu babu ta ra'un ɗaya ce sai ta umu shaddada wa iza mararta idan ka biyo maratta ga wurin da ake kira maratta to yanzu ya gama da maji ya dawo kuma ga maratta inda an ka haifi a sheku usmanu ai mun yi tarihin ko? to wai in ka gama abin da ka kai can maji dalili yasa kuma ka biyo maratta garai shi a sheku usmanu kenan inda aka haife shi to hayi dangi na hayihim to ka isan musu da gaisuwa ta ka ce ina gaishe su to kaga shi ya yi harji nasi guda biyu mararta maratta haye hayehim saɓanin shi aliyusi shi jinasi ɗaya ya kawo me ya ce hayya hayyeya a ga iya abin da ya faɗa ke bai maimaita maratta ba to kaga na malam ya fi balaga bisa gana alhassan yusi wan shur kuma ka watsa alaihim gare su lu'lu'i gwalagwalai na wa zabardaji da kuma zabardaji duk nau'uka ne na gwal da ake tonowa cikin teku na gwalagwale to in ka je wai ka watsa musu shi yana nufin dai waɗancan daɗaɗen gaisuwoyin da ya ce ka gaida danginsa to in ka je ka yaɗa musu to wannan yana daga cikin baitocin da wasu malamai sun ka yi ma sheku abdullahi na ƙadi saboda shi a abin da ya shafi annashuru wato ba amfani da shi wajen allu'ulu an gane sai dai annasar lu'alu'an mansura ba ce mai shura ba to shi yasa suka ce kaga abin da ya fiye ce wansur sai ya kawo sa'u wansur alaihim lu'ulu'i ta fi kyau bisa ga lu'alu'an lu'ulu'i tare da ya'un ta almutakallim amma wannan nusan ma akwai ta amma dai wannan tafi wasu kuma suka ce a a waɗanda suke masu bashi a sheku abdullahi kariya suka ce a isti'ara ya yi ya yi isti'aran shiru ne daga annasar madadin ya kawo annasar sai ya kawo annashiru kuma wannan ba wani bakon abu ba ne a harshen larabci so saboda haka nakadinsu baya da wata fuska kenan baya da wata fuska to wannan ne. sannan nakadi na biyu kuma sai sun ka ce wai ga wata nuskan an ce wanshur alaihim lu'lu'an wa zabar daji suka ce an samu al'ikiwa'u eh a baitin na tunda ya an ce lu'a lu'an kaga ya zamo mansubi mm, cewa wazabar da ji mm, adafi ne ga mansubi kaga kenan shi ma fi mahalli nasbin tare da kuma kasidan ya buɗe rawuyin ta kuma da jarra mm,
sai suka ce an samu al-iqwa na wa hadha aibun inda al-arudiyina na eh shi ma wasu malamai masu ba a shehu abdullahi kariya suka ce a'a mm, ita nuskan da ta zo da lu'alu'an mm, ba nuska ce mai kyau ba na
don baitin nuska biyu an ka samu mm, an samu lu'alu'an an samu lu'lu'i mm, an gane mm, yawwa sai ya zamo ya yi idafarsa zuwa ya ga ya'ul mutakallim alai.
wa zabar da ji shi ma akwai ya'ul mutakallim Shikenan, an fahimta.
eh can wai wani farfesa ne mai kankal- kankajeli Ta. Eh, ke na gari.
eh shi ne yake da kari Eh, ce ta ai kai ne baka gane ba ai ga yadda karatu yake eh, shi yayi wancan nakadin na eh wai dan me da ba a ce wansur ba mm, ya ce wanshur mm, eh na sannan kuma dan me da zai ce lu'a lu'an sai aka ce to ai ga yadda abu wancan istiara ne mm, eh, ba ba wani bakon abu bane kuma ya halatta ya istiara alai.
eh wannan kuma ga nusa mai kyau Mm, lu'lu'i wa zabar da ji shikenan. An gane.
shikenan sai an ka bashi amsa eh farfesa ne wai kan- kansa yana rawa wai shi ya ji larabci sai malamai suka ce "A, ba haka ba ne Mm,
to kam akan zai yawa nake da ɗan uwa ligare ni mm, a can maratta ba a ba a tuhu na riƙe shi a matsayin uba wato ɗan uwa ne eh. ɗan uwa ne amma kuma ina mu'amalantar sa mu'amala ta kai kace mahaifina ne na ba ba akan ce ba a ba a fulanun fulanan mm, ai ittakhazahu aban Mm, ya mayar da shi uba kenan mm,
fihim a cikin su mm, can maratta mm, wa kam zayyawa khulasa'a abukai waɗanda suke farantattu mm, ma'ana masu soyayya don Allah na daga alkhalisi mm, to duk abokai waɗanda ke zaune da kai tsakani da Allah zahiran wa baɗinan mm, to su ne alkhulasa na to ya ce yana da irin waɗannan 'yan uwan mm, an gane a can ba ba.
eh a can maratta na eh waɗanda su ba za su ci amananka ba a gabanka ko a bayan idonka na
to lam aku ban zamo ba mm, bi muzallaji abin ɗan farawa bainahum tsakaninsu mm, ba wai ɗan fara na an kai ba a nima ɗan asuli ne mm, eh saboda haka ba je ka kaje ba je ka kazo ba ne mm,
ni ɗan dangi ne na
eh abin da yasa kuma yi wannan magana don karka ɗauka kaman shi ma baƙo ne a wurin mm, ba ɗan asali ba ne ya ce a kamar wanda zai zo ba kwanta ga gari mm, sai ya kyautata mu'amala da mutanen gari mm, to sai su dinga mu'amalanta saka maɗan uwa mm, ya ce to ni ba yaran haka ba ne kuma- ba wai ɗan fara ne an kai gare su ba mm, ni ma asaliyun ne wa madarisin zai yawa kuma wasu makarantu mm,
eh ya sarrafa shi saboda lalurar waka mm, amma ka'ida ya ce wa madarisa mm, Mm. tunda duk adafi ne da kam abin nan kamli a- mm. akan ba a ba'atu fihim mm,
to kaga sai ya ce wa madarisa mm, bin nasbi amma sai ya ce wa madarisin mm,
hakanan zai yawa kuma akwai makarantu a can maratta uduna waɗanda aka sa min rama mm, bi hubbi shuhudiha saboda son halartar su na ina son in halarce su ban samu dama ba mm, sakamakon haka sai aka jarrabe ni da rama mm, na rame na bushe na
sai ce fiha a cikin waɗannan makarantun mm,
najahu akwai cin nasarar hawa'ijil mutahawwiji bukatocin wanda yake cikin tsananin bukata shine almutahawwiji to in ya je waɗannan makarantun zai samu biyan bukatan waɗannan bukatocin nashi saboda makarantu ne a baka tarbiyya a baka ilimi a baka shawarwari kuma waɗanda za su amfane ka waje hajihin da kuma shugabanni shi ma dai mamnu'un ne min sarfi suwaye jahajihin sai ce ulama'a sai a ɗafu bayanin ya ce yana nufin malamai jagorori ne kuma malamai ne ribduhum bai wasu yi hulabu ana tatsanta yadda kasan ana tatsan nonon saniya saboda yawanta sai ce kullun kuma kowanne daga cikinsu su masu baiwat mutanen garin maratta ka baharin kamar teku ne mutamawiji mai kunwa fil a wajen kyauta kamar irin katon tekun nan ne mai yage ruwa mai kugi yana gunza to haka suke saboda haka in ka zo za su yi ta ɗiba kawai suke suna baka kuma ba ta ƙarewa in an baka wani ya zo shi ma a bashi in wani ya zo shi ba a bashi to walahum ka kana wa mubtada fi jarihim to ne ya kamata mu kwana eh to wannan duka ana yaban wuraren ne kamin a shiga wajen yaban shi malam jibril wanda ke rayuwa a maji a lokacin da yabon a shehu usman shi kuma da aka haife shi a maratta da kuma sauran waɗanda dai suke mataimaka gare su eh Allah ya saka masa da alkhairi nan za mu kwana sai wani sati sai a ɗora inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله